بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan safiya ta asabar sha uku ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma ya dace da yau ashirin da uku ga watan uku hijirar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatu mu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya a ƙarshen suratul tur yau za mu tashi a farkon suratul najm daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyatti da ke nan unguwar bolari cikin garin gombe a fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa wannan gari namu albarka kafin haka akwai tambaya guda biyu da tambaya ta farko tana cewar a wace aljanna ce aka fito da annabi adam tun da an ce an shiga aljanna ba a fita haka ne ko ita dai wannan aljannan da wacce yin an shiga ba a fita daga cikinta ne kuma aka fito da annabi adam domin annabi adam ya shiga wannan aljanna ne ba bayan ba wai lokacin da shigan nata ya yi ba allah ya halicci aljanna kuma akwai lokacin shiga haka ne ko ba haka ba ai manzan allah ma ya shiga aljanna kuma ya fita ina fata an gane lokacin da ya je isra'ila miraji da aka yi miraji da shi zuwa sama shi har wuta ma an kai shi an gane ko ya je wuta ya je aljanna duk ya gansu da idon shi wanda za mu karanta insha Allah annabi adam zaman shi aljanna zama ne na kaman ka ce layover an ji amurkawa ko kuma transit dama menene hikimar halitta annabi adam Allah ya halicce shi ne don ya kawo shi duniya bai halicce shi don ya zauna a aljanna ba irin a dan ajiye kai ne ka huta kafin lokacin tafiya yi dan tun da zai halicce shi ya gaya mala'iku zan halicci halitta ya sa shi khalifa a ban kasa gashi nan suratul baqara ko ba haka ba Allah ya tattauna da mala'iku to da ma hikima halittan a kawo shi nan duniya dan ya haife mu ina fata an gane to lokacin da aka sa shi a aljanna a zo a ce kawai tashi ka fita bai yi ba sai an nemo sanadi ko ba haka ba to sanadin shine shedan tun daga nan ya fara abubuwan shi dama tun daga halitta akwai hasara tsakanin shi da shedan shedan yana jin haushi dan me za a halicci wannan a bayan shi kuma zo a fifita shi a ce duk mala'iku su je su gaida shi ina fata an gane a takaice dai zaman shi a aljanna dan ya fita ba wani abu bane ba yanzu in aka tashi kiyama shine zai asalin shiga aljanna shigan da ba a fita wanda za mu shiga gaba ɗaya mu je mu gaishe shi insha Allah sannan ta ce tana fama da ciwon ido a sata addu'a Allah ta'ala ya bata lafiya to Allah ya sa fara ne kuma Allah ba ki lafiya da dukkanin sauran marasa lafiya akwai malam Isa Wali yana daga cikin yan social media mu na nan masallaci yakan zo karatu yana zauna yakan zauna a nan wani ne yawanci za ga wasu bidiyo haka irin short clip haka a yanke magana a yada din nan shi kuma aikin shi kenan akwai shi da yanke yanke amma ba yankan aljihu ba na da yiri ina fata an gane a matarsa ta aihu an mata cs kuma dan ba shi da lafiya yanzu haka to amma tura su zuwa fth wanda ake ce masa medical center a takaice dai suna bukatar addu'a da matar da ɗan duka allah ba su lafiya shi kuma allah ba shi ranar jarabawa sannan akwai malam usman da muke tare da shi malam usman wannan muna da usman da yawa a masallacin malam usman akwai abokinsu da mahaifin shi aka yi kidnapping din shi aka ne ko muna addu'a allah ta'ala ya amintar da shi a hannunsu allah ya kubuto da shi ya dawo cikin aminci wannan fitina na kidnapping kuma allah ya kawo mana ƙarshen ta duk abin da ke da wahala allah ya sare musu shi a sako shi ba tare da sun biya kuɗin fansa ba allah ka mana ƙarshen wannan kidnapping din a arewacin najeriya sai tambaya ta ƙarshe wannan ta ce malam ya halatta mace ta sha magani don tsayar da don ya tsayar mata da al'ada saboda za ta je aikin hajji kun fahimci tambayan mace za ta je aikin hajji ko umara ya halatta ta sha maganin tsaye da al'ada manyan malaman duniya sun nufa ta cewa ya halatta da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko ya zama mijinta ya sani kar ta yi ba da sanin shi ba sharaɗi na biyu kuma ya zanto wanda zai bata maganin ya tabbatar da cewa ba zai haddasa mata wani rashin lafiya ba ya zama kamar likita ne kwararre don akwai maganin da aka baka kana da wani ciwo sai ya zama matsala yanzu kamar masu ciwon shuga akwai ko alluran da ba a musu akwai maganin da ba sa sha akwai alluran da ya kawo mai cin shiga ma mutuwa zai to shi sai ka samu likita wanda yake makaki sai je masa wannan allura to a takaice ne zamto babu wani side effect da zai bata kuma mijinta ya sani aka samu wannan sharaɗin guda biyu lalle malamai sun ce ya halatta insha Allah Allah sa aikin hajji kuma karbabe to kamar da na faɗa za mu tashi a farkon suratu an-najm suratul najm sura ce makkiya wacce aka saukar da ita kafin hijira an saukar da ita annabi yana makka kafin hijira mala yace min as-suril makkiya al-khalisa bisa ga zance mafi inganci sura ce ta makka gaba ɗayanta ba wani garwaye ko gauraye kuke cewa babu wani mix ina fata an gane gaba ɗayanta sura ce yar makacin daga farko har ƙarshe bisa ga zance mafi inganci wanda babban malamin mu dr muhammadu sani umar jallima al-muhaddis a cikin awdahul bayan shi ma ya tafi akan cewa sura ce makiya gaba ɗayanta ya ce wa adadu ayati ha in ji malam zanzawi allah mishi rahama ya ce adadin ayoyin wannan suran sintani wa sittuna aya ayoyi 62 fil mushafin kufi a mushaf ɗin mutanen kufa wa ihda wa 60 fi gairi a wajen malaman basra da malaman hijaz da malaman sham da sauransu sura ayan ta 61 akwai sabanin malamai wasu sun ce 62 wasu sun ce 61 kamar da muka sha muku bayani ba ana rage ayan bane ko a ƙara ba bukatar sai mun maimaita وكان نزولها بعد سورة الإخلاص أن سبقت ديتني كو باين سوقن سورة الإخلاص باين قل هو الله أحد هنا فات أن غاني باين أن سبقت سورة الإخلاص أكا سبقت دولنا سورة فهي تعتبر من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن malamai suna ganin tana daga cikin surori 'yan farko-farko ma da aka sarrafa annabi daga alkur'ani idh lam yasbiqaha fil nuzuli siwa itnatain wa ishirina sura ita ce sura ta ashirin da uku wurin sauka ƙur'ani muna da surori ɗari da sha hudu haka ne ko 114 to a ciki wannan sura ita ce ta ashirin da uku a wurin sauka surori ashirin da biyu ne kawai suka riga ta sauka amma tarkibu hafil mushaf amma jerinta kuma a cikin mushaf wannan ƙur'anin da ke hannunmu فهي السورة الثالثة والخمسون ita ce sura ta hamsin da uku kun fahimci na abin da kyau imamul alusi allah mishi rahama a cikin tafsirin shi ya kawo wani hadisi wanda yake ruwaya ce na imamu bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i kan awwal suratin unzilat fiha sajadatun suratun najm farkon suran da aka saukar da sujjada a cikinta ita ce wannan sura kusa idan ana karatu a koren da aka zo aka ji sujjada ko da a cikin sallah ne to farkon suran da ta zo da wannan qur'ani ita ce wannan sura suratul najm sannan sai ke cewa fasajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sajara nasu kullu annabi da ya karanta wannan suran sai ya sujjada da ya zo wurin sujjada sai duk mutanen da ke gun su kai sujjada illa rajulan sai wani mutum ɗaya yake ya sujjada ya ce ra'aituhu na gan shi ya kudu kaffa min turabin fasajada alai ya ibiya shi a tafin ƙasa haka a hannun shi sai ya sujjada akan hannun shi annabi ma fa ya sunku ya ƙasa ya yi sujjada da duk waɗanda suke tare da annabi amma shi wanda ya iya sai ebo ƙasa ya rike ya haka ko shi ne sujjada shi to shi ne sai shi mai ba mai waya yake cewa fara'aituhu ba'da zalika kutila kafiran yace bayan wani lokaci mai tsayi na gan shi an kashe an kashe shi a matsayin kafiri wa huwa umayyatu bin khalaf shine umayyatu dan khalaf sunan shi kenan duk da imam ibn kathir yana da ja akan wannan ya kawo wani sunan daban yana cewa fihi mushkil wallahu a'la wa a'lam a takace da wannan shine kaɗan daga cikin abin da ke da alaka da wannan sura kuma ita ce farkon surar da annabi ya bayyana karatunta a cikin makka ya daga murya kowa ya ji alkur'ani da wannan surar ya fara a cikin taron mutane a ɗakin ka'aba Allah ta'ala ya sa mu karanta daidai ya ba mu kuma fahimtar daidai da aiki da daidai mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa najimi idha hawa wa najimi ina rantsuwa da annajim shine tauraro idha hawa a lokacin da ya fadi kalmar annajim malamai sun ittifaqin tauraro ne duk da waɗansu malamai suna da wani fassara na daban amma mai wani irin tauraro wasu malamai suka ce huwa al- huwa al-kawkabu alladhi yabdu lin-nadhirin lami'an fi jawi samai shi ne tauraron da yake bayyana a sama ga masu gani ka yana da tsananin haske akwai tauraro da ke kusa da wata za ka yana da haske sosai da suka ce wannan tauraron da shi allah ke rasuwa shi ne tauraron ainihin surayya to allah ya rantse da wannan tauraron idan hawa lokacin da ya faɗi lokacin faɗuwar taurari kuma shi ne lokacin da alfijir ya fito kafin rana ta fito a lokacin taurari suke bacewa to Allah ya yi rantsuwa da wannan tauraron wasu malamai suka ce wal murada bi kuna jinsu wasu malamai suka ce abinda Allah ke nufi kawai ya rantsa da taurari gaba ɗayan su ba wani tauraro guda ɗaya ba duk wani tauraron da ke bayyana a sama dan adam ya gan shi da wanda bai gani ba Allah ya rantsa da wannan tauraron duk wannan rantsuwan da Allah ya yi saboda ne sai ce ma zalla sahibuku abokinku bai bace ba bai bata ba daga kan hanyar gaskiya bai bace ba daga kan hanya madaidaiciya wa matsawa kuma bai ainihin karkace ba ko kuma bai bi son zuciya ba wane ne abokin naku shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na magana ne da ainihin kafaran makka ya ce ma zalla sahibukum wannan dan uwan naku ko kuma wannan abokin naku ma zalla bai bata ba bai kauce daga kan hanyar gaskiya ba kamar yadda ku kuke faɗa ya bar addinin iyaye ya bata shi mahaukaci ne shi kaza ne ma dalla sahibuku Allah ya rantsuwa ya tabbatar da manzon Allah alaihi salatu wassalam shi yake kan daidai wa ma gawa kuma bai bi son zuciya ba malamai suka ce abdalal shine bata akan jahilci alghawa bata akan son zuciya kusa wanda ya bata saboda jahilci ne wani kuma ya sani yana da ilimin kuma sai ya bata son zuciya kenan to duka guda biyun nan su ne sabubba na bata ko jahilci ko son zuciya to Allah ya kore biyun nan gaba daya gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma dalla sahibukum wa ma gawa sai Allah ce wa ma yantiqu anil hawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu baya magana anil hawa da son zuciya malami suka ce bil hawa ko kuma alal hawa duk maganar da annabi yake babu son zuciya a ciki duk abin da kuka ji ya gaya muku to saƙo ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi a karan kanshi bai kirkiro magana ya faɗa dangane da addini dangane da shari'a sai abin da ubangiji shi ya sanar da shi kuma ya tafi anil hawa baya magana na san zuciya in huwa in huwa illa wahayi wato in huwa shi wannan alƙur'ani ko duk abin da annabi ke gaya muku na ƙur'ani da sunna ba komai bane illa wahayin face wahayi yuha da ake mishi duk abin da ya faɗa wahayi Allah ke mishi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya sako da inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yace tabbas Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati ya kuma su imani kuma ku yi salati kaga sahabbai larabawa ne suna da larabcin da za su iya tsara salati da kansu amma suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci ya rasulullah umirna an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayk Allah ya umarce mu mu muna maka salati to ya za mu maka salati annabi sai shiru bai ce musu komai ba har sahabbai hankalin su ya tashi ina ma da ba mu tambaye shi ba kamar ko bai ji daɗin tambayan bane ko ya yi fushi ne ko kula mu bai ba sai bayan wani lokaci can annabi sai ce ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to sai annabi ya karantar da sahabbai wannan sai malamai suka ce lokacin da ya shiru din nan shi ma Allah bai sanar da shi bane wahayi yake jira ashe ba da kan shi yake kirkiro ibadan ba kenan sai Allah ya sanar da shi to idan annabi an tambaye shi ya za a yi salati ya yi shiru bai sani ba ya za a ce a yau kuma wani ya kirkiro salati har ma ta fita annabin daraja da falala da lada kaga wannan son zuciya ce kudu ba ce kawai ta shedan wallahi duk abin da ya fita daga bakin annabi ya fi na kowa a duniya kowa ne da shi kowane shehi kowane waliyi kowane uba kowane ɗa abin da ya fita ba shi annabi ya fi na shi ya fi na shehin ka ya fi na shehina ya fi na malamin ka ya fi na malamina ya fi na ubanka ya fi na ubana ka'ida ce wannan annabi sama da kowa yi an fahimci wannan abin da kyau shi yasa bin na annabi shine zaman lafiya an gane ku Allah ce in huwa wannan alkur'anin da annabi ke karanta muku da duk abin da yake furtawa na shari'a ba komai bane shine in dinnan ta kore komai illa wahayi face wahayi ne yuha da Allah ke masa wannan wahayi sannan wannan wahayin kuma allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi shine shadidul quwa mai tsananin karfi allamahu shi ya sanar da shi wane ne mai tsananin karfi mala'ika jibril ina fata an gane saboda yana da tsananin karfin da kamar gomben nan gaba ɗaya sai daga ta kifar da ita yadda za ka daga kwano ko tire da abinci ka kifa yadda yaro ne ku shi zai daga abinci ya kifa shi to haka zai wa najeriya nan ma gaba ɗaya ta bawa gomben akwai wanda ya kai shi ƙarfi babu yau in allah gana ma sai ya ce a daga isra'ila a kifar da ita amma allah baya haka an fahimci na abin da kyau duk inda ka sani akwai mutane kirki a ko'ina duk inda ka sani akwai masu sujjada suna yi wa Allah kuka to dalilin waɗannan Allah ke ma barin mutane suke abin da su gada da kuma ƙananan yara ga dabbobi ga ina fata an gane muna cin albarkacin su kenan to Allah ce allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi mala'ika jibril shi ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan alqur'ani shi yasa Allah yake cewa zai quwwatin inda zil arshi makiyin muta'in samma amin yace zai kuwacin malaika jibrilu ma'abucin karfi ne inda zil arshi makin sai ce muta'in abun yi wa da'a ne samma a can sama amin kuma amintacce ne duk mala'iku suna mishi da'a dan shine shugaban su shine muta'i shi abun bi ne abun yi wa da'a ne yadda ake bin annabi a nan a ban ƙasa haka ake bin shi a sama ya ce mala'iku kaza za a yi babu mai daga mishi yasa kowa zai bi shi ne ma'anar muta'i san ma'ami Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zu mirratin fassawa shi mala'ika jibrilu zu mirratin wato yana da kyakkyawan halitta ma'abocin kyau ne sannan fastawa kuma ya daidaita a wurin halittar shi wato mala'ika jibiru da kyakkyawa ne kyawun ma na ƙarshe shi yasa idan ya tashi zai zo wurin manzan Allah alaihi salatu wassalam a siffar mutum akwai wani sahabi dihiya da kamannin shi yake zuwa sai ku haɗu da dihiya a kasuwa ka ci a suna ganka a masallacin mai yace ci ani ba ni bane sai mala'ika jibiru ne duk lokacin da zai zo sai zo da siffan wannan sahabin to sahabi ne kyakkyawa ina fata an gane ina ma a ce yana nan an gane ko to shine Allah ce zumin race malaka jibiru da kyakkyawa ne sannan fastawa kuma ya daidaita a wurin kyawu wa huwa bil ufuqil a'la wa huwa shi malaka jibiru bil ufuq yana sararin samaniya al'a'ala maɗaukakiya ko mafi ɗaukaka sun madana sannan ya matso fatadalla ya ƙara matsowa bi ma'ana ya zo wurin annabi kenan da siffan shi na mala'ika annabi kawai kan shi a sararin samaniya ya cika duniya gaba ɗaya girman shi dan annabi ya ga mala'ika jibril da hasan a asalin halittar da Allah ya yi yake fuka-fukin shi guda ɗaya kawai idan ya sake shi ta Allah Allah abin tsoro ne shi yasa mala'iku da ake jin labarin su nan irin girman da Allah ya musu na halitta duk da haka ba sa sabon Allah to zidan Allah yadda ake sabon Allah a duniyar nan in Allah zai ba su dama ya za su yi da mu fata-fata ke guda ɗaya ne zai gama da mu duka amma Allah ya ce ku bar su ina nan ina jira su inna rabbaka la bil mirsad to thumma dana fatadalla sannan mala'ikan ya matso fatadalla ya ƙara matsowa fakana sai da ya kasance tsakanin shi da manzon Allah qaba qausaini ya zo ya sauko ya zo dab da annabi tsakanin shi kaman qausaini shine ainihin zira'i biyu au adna ko ƙasa da haka an gane ko shi kalmar kausayin shi ne gwaha ina fata an gane kaga a girman shi bai wuce haka ba in kai haka da hannunka to a ce guda biyu a yi haka a sake a yi haka haka ya zo dab da annabi allah ce kai au ajina ko ma ƙasa da haka bai ma kai kamun guda biyu ba fa'auha ila abdihi ma'auha fa'auha sai allah ya yi wahayi ila abdihi zuwa ga bawan shi ma auha abinda Allah yi wa bawan shi na wahayi ma ka zabar fu'adu zuciyar manzan Allah ba ta yi ƙarya ba ma ra'a dangane da abin da ta gani tabbas annabi ya ga mala'ika jibrilu ya ga kuma ababen mamaki a daren isra'i da miraji Allah ce daga kafaran maka a fatima gunanku shin kuna jayayya da manzan Allah alama yara kan abin da ya gani da idon shi wala kadar abu hakika ya ga mala'ika jibrilu nazlatan ukhra a wani karo ba na daban ba wannan shine karo fari ba inda sidratul muntaha ya ga mala'ika jibrilu a wurin magaryan tukewa wata bishiya ce da take can sama ta bakwai inda ha jannatul ma'awa a wannan wurin aljannan makoma take sai Allah ce iz ya gashe sidrata ma ya gasha a yayin da ya kashe sigarata ya lullube wannan bishiyar magaryar ma ya kasha abin da ya lullube ta na ikon ubangiji ma zagal basaru idon manzon Allah bai karkace ba wa ma kaza sannan bai ketare iyaka ba a lokacin da annabi ya je sama wurin Allah subhanahu wataala saboda tsabar ladabi baya kalle kalle ina fata an gane idan yana kallon nan baya karkacewa sai dai an ce kalli gefen nan ko kalli gefen nan shine ma zagal basaru idan manzon Allah bai karkace ba kuma ma tsaga bai kekere iyaka ba ba ya tashi ya leko mene ta can saboda ladabi ga Allah subhanahu wataala laqad ra'a min ayati rabbih kubra hakika manzon Allah ya ga min ayati rabbih wasu daga cikin ayoyin ubangiji shi al-kubra manya manya masu girma waɗannan ayoyi da muka karanto za mu fahimci hakikanin su ne idan muka karanta hadisin da ake magana kan isra'ila da iraki akwai buƙatar ire-iren waɗannan ayoyin da ayoyin da suka zo na al'ifki na kisan na na aisha in aka karanta maka su akwai buƙatar a baka hakikanin labarin da ya faru da ake ta wannan magana wai menene ya faru ina fata an gane dan adam zai so ji hakikanin abin da ya faru to hadisin isra'ila mi'raji sahabban da suka ruwaito sun kai sahabbai 26 ina fata an gane sun kai sahabbai nawa 26 tsakanin maza da mata sannan babu hadisi guda daya da ya tattaro labarin duka sai da wannan ya kawo wani bangare wannan ya kawo wani bangare an fahimci na abin da kyau daga cikin hadisan da suke da tsayi dangane da labarin isra'ila miraji akwai hadisin da imam muslim ya rawaito haka imam bukhari muslim ya kawo shi a cikin kitabul iman malamai sun tattauna cewa manzo Allah da aka yi Isra'ila da Miraji da shi a cikin mafarki da ko kuma a zahiri zance mafi inganci a zahiri aka yi da manzo Allah aka dauke shi aka tafi shi har inda aka kai shi to ga zan kawo hadisin yadda zo a cikin sahih muslim saboda a ji kuma a amfana da darussan da ke cikin shi muslim ya ce kala haddasana shebal bin faruka kala haddasana hamad bin salama kala haddasana thabit bin bunani an anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yace manzo Allah ya ce utitu bil buraki yace an zo mishi da buraka ita wannan buraka din wata dabba ce wanda babu ita a duniya kawai mala'ika ne zo da ita a lokacin annabi yana zaune a ɗakin ka'aba an gane ko yana zaune a cikin ɗakin ka'aba sai ga mala'ika jibrilu ya zo mishi bil buraki da buraka sai ce mu huwa dabbatun abayat wata dabba ce fara yadda ka san farin doki ka san akwai doki fari tas ita ma ka take fara tas sai ce tawilun tana da tsayi faukal himari ta fi jaki tsayi ta fi jaki girma wa dunal bakali amma ba ta kai alfadari ba in kun taba gani alfadari manzala ce ya da'u hafirahu inda muntaha tarfihi ita wannan burakan saboda tsabar gudunta idan ta daga kafanta daya tana ajiye shi ne inda ganin ta ya kare wani irin gudu ne wannan yanzu idan kana jeji fili inda ba komai inda za ka hango sai ka kamar ya haɗe da sama haka da kuma haka ba to idan ta ɗaga kafanta a can za ta aji ta kuɗe kenan cikin minti nawa za ta je bauchi an gane ko domin za ka lissafa misali a ce kilomita 140 zuwa bauchi misali to kaga cikin minti biyu sai a ko ƙasa da haka ba kaga babu jirgin da zai wanda gudu da to annabi yake cewa tana ajiye kafarta ne inda idon ta kare inda ta hango shi ne taku na daya kana manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam farakibtu kafin a tafi akwai abin da ya faru wanda bai zo a cikin ruwayan nan ba malaika jibril sun tsaga zuciyar manzo Allah alaihi salatu wasalam kusan annabi tiyata guda biyu aka mishi a rayuwa duka ko mala'iku ne suka yi na farko yana yaro bai wuce ɗan shekara shida bakwai takwas ba misali suna wasa da yara a makka sai mala'iku suka zo suka ɗauke shi yara a gabansu suka ga sun tsaga ƙirjin manzan Allah alaihi salatu wassalam sun cire wani abu sun kuma kulle sun yi tafiyarsu ai yara tun suka ruga a suka je suka gaya wa halimatu sa'adiyya ai ga muhammadu fa an kashe shi waɗansu mutane sun kama shi sun fasa masa kirji shi a ta zo ta ga gashi nan lafiyar shi kalau ba abin da ta gani ina fata an gane to na biyu kuma bayan ya girma ya ma haura shekara arba'in yana wurin shekara hamsin misali mala'iku suka zo suka ainihin tsaga kirjin shi annabi ya ce suka cika shi da ilimi da hikima suka ciro zuciyar shi suka wanke da ruwan zamzam a nan a ka'aba anas bin malik ya ce har yanzu ina ganin shatin wurin in annabi ya cire rigan shi za ka alamun an taɓa tsaga wurin ina fata an gane ka san anas bin malik dan cikin gida ne shi ina fata an gane to shine sai ke cewa kala akwai abubuwan da kuma annabi ya kan bari a sani game da shi dan a bada labari dan a tabbatar da abin haka ne annabi ce farkituhu sai na hau kan wannan buraka da umarnin mala'ika ne ya ce hau sai na hau muna hawa kafin kiftawan ido da bismillah ya ce hatta a ce tu baitul maqdis kawai sun gane a baitul maqdis inda annabi bai taba zuwa ce ga shi a masallacin Qudus Masjidul Aqsa annabi ya je wannan wurin sai da Allah ya tara masa dukkan annabawan da suka mutu dukkan suka zo da ransu wurin annabi yana fila raka'a biyu duk suka bi shi sallah ina fata an gane to bayan an gama wannan taron a nan masallacin Qudus me ya faru sai ce kala annabi ce mu ina isa wurin farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihi al anbiya akwai wani fila ko wani ginshiki na masallacin Qudus da duk annabin da ya zo wurin annabi yake daura abin hawan shi ni ma sai na je na daura wannan barakar a wannan wurin ina fata an gane wani parking space ne kawai na annabawa an gane ko ka san ka je ma'aikatar za ga wani parking space a ce maka na MD ne nan na wane ne nan na wane ne ko ba haka ba to shi wannan wurin annabawa kadai ke daura dabbobin su ko raƙumi ko doki ko duk abin da suka zo da shi annabi ce sai na je wurin ne ma na daure doki na yace sun ba da kartul masjida fa sallaitu fi raqatayn thumma kharajtu sai na fito fa ja'a li jibril alayhi salam sai malaika jibril ya zo mini bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban da ƙwarya guda biyu daya nono a ciki ɗaya kuma giya sai ce zaɓi guda ɗaya wanne annabi zai zaɓa na shakka nono zai zaɓa ko ba haka ba sai mala'ika jibiru ne ce da shi faktartul labana annabi ce sai na zaɓi nono faƙala jibiru alaihi salam ikhtartal fitrata ka zaɓi fitara addini mai kakke wanda babu karkata a cikin shi annabi sake ba da labari ya ce tun ma'arada bina ila sama'i daga nan sai aka barbara ka a wajen aikin ta ya kare in za a yi dogon tafiya kama a ce an hau mota ne ko mashin ko keke nafi an je gombe layi za a hau mota zuwa kano keke nafi za ta tafi kaga aikin ta ya kare a wurin ya ce daga nan sai aikin mala'ika jibril sai ya ɗauke ni sai sama muka tashi cikin minti ɗaya sai ga mu a sama fastaftaha jibril mala'ika jibril ne kwankwasa kofa ya ce a bude fakila aka ce man anta wake kwankwasa kofa kala ya ce jibrilu ubangidanku ne mala'ika jibrilu kila aka ce wa man ma'aka mun ji alamu wani na tare da kai shi kuma waye mun san kai kaɗai kake shiga kake dawowa yau kuma waye ne kala ya ce muhammadu ita muhammadu dan abdullahi babba dan babba yau shi ke tafe shugaban duniya da lahira kila sai mala'iku suka ce wa bu isa yana da appointment ne kun ji maza ina fata an gane don su umarnin Allah kawai suke bi suka ce Allah ne ya aika ya zo ko kawai kai ka yabo shi gayyan soɗi shi ne ma'ana wa bu isa ƙala ya ce bu isa ilaihi Allah ne ya ce a taho da shi Allah ne ya aika mishi cewa ya zo annabi ce fa kuti halana sai aka bude mana goma yace muka shiga sama ta daya muna shiga fa idan annabi adam kawai sai ga annabi adam yace farahaba bi wa da ali bi khair malaika jibril shi yace masa haza abuka adam ai wannan mutumin shine babanka annabi adam yace ka je ka bi sallama ka gaishe shi annabi je ya yi mishi sallama annabi adam ya ansa farahaba bi ya ce barka da zuwa wada ali bi khairin ya ce madalla da ɗana gari madalla da ɗana gari ya masa addu'a ya masa addu'a haka kai ma ya kamata ka yi haka ke ma ya kamata ki yi ya ya a dinga masa addu'a ina fata an gane ka ga ya ce madalla da ɗana gari ke sa ɗanka ko ba nagari ba ne kana masa fatan nagari in ya ɓata rai ce ne allah maka albarka abdurrahman sudais limamin harbin makka na yanzu shugaban limaman duniya gaba ɗaya ya zo a cikin kissa cewa mahaifiyarsa a lokacin da yake yaro yana da fitina fitinan tsiya amma yanzu kalle shi ya fi kowa nutsuwa ko ba haka ba idan ya ɓata mata rai ta ce wannan yaro wannan yaro ka allah ya sa ka zama limamin ka'aba shi ne zagin da za ta bishi madadin dan banza Allah wada ranka ina fata an gane ka yi halin ubanka ni dai ba ne kan yiwo ba ko ba ka ba in kuma tana son uban ta ce a cikin dangin ubanka ka ɗauko wannan halin har yanzu da ana nan ina fata an gane to in ya ɓata min kira in shi addu'a mahaifiyar sudais addu'anta kenan kullum wannan yaro in yi fitina ya kifar da wannan ya barar da wannan ya iji a aike shi Allah sa ka zama limamin ka'aba ta yi fushi kenan fawai yau limamin ina ne shi shi ne limamin ka'aba shugaban limamai ma gaba ɗaya ba wani ordina shi ne ma shugaban masallacin makka da na madina duka yanzu duk wani limamin duniya an gani sai ya jinjina mishi to shi ne annabi adam yau annabi addu'a ya ce madalla da ɗana gari sun ma'araja bina ila sama isaniya ya ce daga nan mala'ika jibrilu sai ya ɗauke mu kuma aka tafi sama da biyu fastabta ha jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ya kwankwasa kofa ya ce a buɗe faƙila suka ce man anta ƙala jibrilu ƙila wa man ma'aka wake tare da kai ƙala ya ce muhammadu annabi muhammadu a sama ta biyu aka maimaita abin da ya fara sama ta uku wa qalbu ita ilayhi suka maimaita same tambaya an aika mishi zo ne kala yace qalbu ita ilayhi lalle Allah ne yace na kawo shi Allah ne yace zo annabi yace fa futiha lana sai aka bude mana kofa muka shiga sama ta biyu muka yi kalle kalle fa idza ana bi ibni khala isa ibn maryam wa yahya ibn zakariya yace kawai sai ga annabi isa da annabi yahaya dama da cousin brothers da shi annabi yahaya da annabi isa iyayensu mata yan uwan juna ne ina fata an gane ke sa a sama ma sai aka ajiye su wuri daya yace yau sai ga annabi isa ga annabi zakariya malaika jibril yace kaga wannan shine annabi isa dan maryam wannan shine annabi yahaya dan zakariya ka je ka musu sallama annabi yace naje na gaishe su farahaba suka min barka da zuwa suka yi farin ciki da ganina wa da'awa li bi khairin suka min addu'a ta alkhairi suka ce madalla da dan uwa na gari ina fata an gane kaga annabi adam ya ce madalla da dan gari na shine abul bashari baban kowa amma suka ce madalla da dan uwan mu na gari yace thumma arjabi ila sama'i salisa daga nan muka yawata muka yawata na ga yadda sama ta biyu take sai muka nausa kuma sai sama ta uku fastaftaha jibrilu malaika jibrilu ne kwankwasa kofa fakila aka ce man anta wane ne kala ya ce jibrilu malaika jibrilu ne a wannan gaban sai malamai suka ce duk inda ka zo gida ka kwankwasa aka ce waye karka ce ni ne bai halatta ba annabi ya hana faɗi sunanka ahmad ne abubakar ne aisha ce ina fata an gane faɗi asalin sunanka wani ya kwankwasa kofa annabi ya ce waye ya ce ni ne annabi ta kaji shi wai ni ne to me ni ne kuma ana ana ana ana haka annabi ya ce mishi ka faɗi sunanka kaga ai duk inda suka yace jibrilu ina fata an gane shine shugaban su ba kamar mai gida ne kala ya ce jibrilu ne suka ce wa ke tare da kai ya ce muhammadu annabi muhammadu ne mala'ikun sama ta uku suka ƙara tambaya an aika mishi zo ne kala ya ce kan dusa ilini fafuti halana sai aka bude mana kofa ya ce muka shiga sama ta uku muka zaga fa'iza annabi yusuf alaihi salam ta sai ga annabi yusuf annabi ya ce malaka jibril ya ce da ni wannan dan uwanka na annabi yusuf annabi ya ce kad iya shatar al-husni an ba shi rabin kyawu ya ce na ga kyakkyawan mutum a wurin ka san shi annabi yusuf in ban da manzan allah ya fi kowa kyau a duniya in dai kyawu ne kan an ƙare a wannan wurin ya ce sai ga annabi yusuf kyakkyawa da shi wato in aka ce kyakkyawan nan ya kake tunanin kyawu ya wuce hankali domin da allah halicci kyau guda biyu sai aka ɗauki ɗaya aka ba manzan allah shi kaɗai ɗaya sai aka raba gida biyu rabi sai aka ba annabi yusuf rabin aka raba mana duka takwa ga kwa matala da larabawa da turawa da indiyawa da yan afirka ayyuhan nasu duk a wannan rabin aka raba mana ina fata an gane duk inda ka ga wani kyakkyawa a cikin rabin nan da aka sami shi to anan annabi ya ce fara haba wa da ali bi khairi annabi sai ya farin ciki ya min barka da zuwa ya min addu'a ta alkhairi thumma arada bina ila sama'i rabi'a daga nan sai muka nausa zuwa sama ta hudu fastaftaha sai ainihin mala'ika jibrilu ne kwankwasa kofa wane ne wannan ya ce mala'ika jibrilu ne man ma'aka wake tare da kai ƙara ya ce muhammadun muhammadu dan abdullahi kala ya ce wa ƙadbuta ilaihi an aika mishi zo ne kala ya ce ƙadbuta ilaihi fafuti halana aka buɗe mana kofa ya ce da muka shiga sama ta hudu fa'iza ana bi idris sai ga annabi idris mala'ika ce da shi kaga wannan shi na annabi idris ka je ka yi sallama ka gaishe shi farhaba wa da alimi khairi shi yasa idan ka zo wani bakunta iya mutane sallama ka gaishe su kada koma gefe ka ainihin kame ina fata an gane shi yasa ga in annabi ya ce je ka mishi sallama ka gaishe shi kala ya ce wa da ali bi khairin kala Allah azza wa jalla wa rafa'nahu makanan aliyya dan Allah ya bada labarin Idris a cikin suratu Maryam yace wa dhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya yace wa rafa'nahu makanan aliyya annabi Idris ya kasance siddiqan mai gaskiya nabiyan kuma annabi Allah ce mun daga darajar shi hakikanin daga daraja makanan aliya annabi yake cewa sun ma'arada bina ila sama'il khamisa fastaftaha jibrilu qila man hadha qala jibrilu qila wa man ma qala muhammadun qila qad buta ilayhi qala qad buta ilayhi yace muka je sama ta biyar aka maimaita abin da aka yi a sama ta ɗaya har zuwa ta hudu aka buɗe mana kofa yace muna hawa fa'iza ana bi harun sai ga annabi harun wai annabi harun ɗan'uwan annabi musa ɗan'uwan shi na uwa ɗaya uba ɗaya ko kun manta ne na ce muku duk annabawa galibi ba a faɗan yan uwansu amma shi annabi musa ƙur'ani ya ba da labarin yan uwan shi guda biyu mahaifiyarsa ‘ya'yanta nawa mun dai san akwai guda uku mun san sunan biyu ɗaya ba mu san sunan ba mata mace ɗaya da maza biyu da musa da harun da ‘yar uwarsu ina fata an gane to annabi harun yayan annabi musa ne uwa ɗaya uba ɗaya ya ce sai ga annabi haruna farhabali wa da ali bi khairin sun ma'ara da bira ila sama isa nisa fastafta ha jibiru da alaihi salam ƙila man haza ƙala jibiru ƙila wa man ma'aka ƙala muhammadu ƙila wa ƙadbuta ilaihi ƙala ƙadbuta ilaihi ففتح لنا فإذا بموسى عليه السلام yace ana zuwa sama ta shida muka kwankwasa kofa aka bude muna shiga sai ga annabi Musa annabi ya faɗi harkar wannan annabi Musa yace rajulun adam yace mutum ne wanda yake ya fi kama da sammara wanda yake shi ba fari ba kuma shi ba mutu ba ina fata an gane da wannan ne ma malamai suka ce asalin kamannin yahudawa ba farare bane ba auratayya ne tsakaninsu da turawa ya mai da su farari amma su kamanninsu ya fi kamanni da irin wanda ake ce wankan tarwada idan ka kalli muhammad bin salman na saudiya za ka ai ba fari bane ba wanda shine mai jiran gado yanzu za ka kamannin shi ba fari bane ina fata an gane to wani shine asalin kamannin yahudawa to a laraba ma kuma su wannan kamannin an gane ko to annabi musa allah ya ce haka kamannin shi yake da wannan ne ma wasu malamai suka ce annabi adam shi ma haka kamannin shi ke sa aka sami shi adam an fanci wani abin da kyau Allah yake annabi yake ba da labarin cewa ya ga annabi Musa ga yadda siffar shi yake kuma yace mutum ne kakkarfa dan mun karanta a tarihin shi ai ko wannan yarinyar ta ce inna khaira man ista'jarat al-qawiyyu al-amin to a lokacin da suka haɗu da annabi Musa da mala'ika jibrilu suka wuce annabi Musa sai fashe da kuka an gane ko da ya fashe da kuka sai mala'ika ya tambaye shi kukan me kake yace wala ina kuka ne dai wannan yaron wa annabi Muhammadu kenan yace wannan yaron da ya zo a bayana kusan an ba shi duk duniya a hannun shi bi ma'ana ya fi kowa yawan mabiya to na annabi Musa hasada yake malamai suka ce ba hasada yake ba an gane ko wato irin wahalar da ya sha da gwagwarmayar da ya yi da fir'auna da ƙaruna da hamana da duk matsiyata an gane ko amma ga wannan ƙalin nashi na can can can baya ya zo an cafi kowa yawan mabiya a gidan aljanna wato yana baƙin cikin mutanen shi ina ma da sun shiga addinin musulunci da yawa shi ne suka wuce ya ce daga nan sai muka nausa zuwa sama ta bakwai muka ji aka kwankwasa kofa aka ce wane ne ya ce jibrilu ne wa mamma aka kala muhammadu suka tambaye shi a sama ta bakwai inda tafiya za ta kare kenan wa qad bu'isa ilayhi an aika muhammadin ya zo ne kala ya ce an aika ya zo fa futiha lana sai aka bude sama ta bakwai fa idza ana bi ibrahim sai ga annabi ibrahim musnadan zaharahu ila baitul ma'mur kusan mun gaya muku cewa kowace sama akwai shigen ɗakin ka'aba sama ta ɗaya sunan ɗakin da ke gun baitul izza daidai ke da ɗakin ka'aba wannan namu na makka to wanda ke sama ta bakwai kuma shine baitul ma'mur shi ma daidai ke da ɗakin ka'aba shine Allah ran zai ce wal baitul ma'mur ina fata an gane yace to sai na sama annabi Ibrahim yana zaune ya jingina bayan shi a jikin ɗakin ka'aba na sama baitul ma'mur yace da na hango shi aka ce ga can kaka babanka annabi ibrahim ka je ka gaida shi yace na je na yi sallama na gaida shi annabi yace wannan ɗakin wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin saba'una alfa malakin la yaquluna ilayhi abada a kowace rana mala'iku dubu saba'in ke shiga wannan ɗakin suna dawaki su yi ibada idan sun fita har abada ba za su kara dawowa ka tuna shekara dubu nawa aka yi haka shekara miliyan nawa aka yi haka tun da allah halicci ɗakin kullum mala'ika dubu saba'in ke shiga in sun shiga sun gama shiga kenan har abada annabi ya ce sun mazhaba bi ila sidratil muntaha shi ce daga nan sai aka kara gaba to shi kanshi mala'ika jibrilu akwai inda tafiyar shi tana karewa da suka je wata gaba sai ce to kai gaba ce ba kai ne mai dauka na ba ya ce wa mamin na inda da kuma kamun ma'alu babu wani a cikin mu mala'iku face yana da iyakan yana da limit na inda yake kaga daga nan banda ikon wuce nan wani kuma ba wanda zai wuce nan ba mala'ikan da ke tsallake wannan wurin ni ne ma ke zuwa nan yanzu kai ne yan labai za ka ƙarisa da ko bai kuna da ikon Allah ya annabi ce kawai sai gani a wurin wata bishiya ana kiranta sidratul muntaha ita mu karanta yanzu inda sidratul muntaha magarin tukewa duk wani abu a duniya baya haurata in ya je iyakar shi wannan wurin zikiri ne istighfari ne karatun qur'ani iyakar tashi wannan wurin zai tsaya isa ake karanta da magarin tukewa mala'iku ba sa kaiwa ko komai sai da yi kasa da ita sai yi ko an haka annabi sai ƙari sabon lagun ya ce sai gani a wajen wannan bishiyar wa idza warqu haka azanin fila yace ganyen bishiyar ta kamar girman shi kamar kunnen giwa ko san giwa ko wannan kunnen na ta dake nan wanda take haka haka da shi din nan to kowane ganye ɗaya na wannan bishiyar girman shi kamar kunnen giwa annabi ya ci gaba da ba da labari ya ce falon ma gashe hamin amurillahi ma gashe ta gayyarat ya ce ina kallon bishiyar sai ga wani ikon allah ya nuna bai ta kawai sai kamanin ta gaba ɗaya kuma ita misali a ce bishiyar ganyen kore ne ya ce kawai sai naga tana canzawa gaba ɗaya kamaninta ya canza ya ce fama ahadun min khalqin lahi yastati'u an yan'ataha min husniha ya ce babu wani halitta daga cikin halittun Allah da zai iya baka labarin kyawun wannan bishiyar ya ce ta canja ta koma wani abu mai kyau fa'auha Allah ilayya ma'auha daga nan sai ji magana Allah Allah masa magana ya masa wahayi ya ce ya Ahmad haka zo a cikin wata ruwaya Allah ya kira shi da Ahmad ma'anar Ahmad shine mai yawan yabon Allah Muhammad kuma wanda Allah ke yawan yabon shi su ne manyan suna annabi guda biyu da bai da suna sama da wannan Allah ya masa wahayi ya masa magana har sai da ya kai saura kaɗan daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma nurun an na'ara wani haske shi ta tsakanin mu shi yadda ba zan iya gani shi ba to da Allah ya yi alkawarin babu mai ganin shi sai bayan tashin kiyama sai an gama hisabi ɗan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna Allah sai aika wa kowa da invitation ana gayyata ku fadan Allah kowa ya ha ba ina kaga sauri da shiri ina fata an gane to a wannan lokacin annabi ya ce Allah masa wahayi daga cikin abin da Anas bin Malik ya bada labari ya ce fa farada alayya khamsina sala Allah min wahayin sallah guda hamsin ya ce farilla ne akan bayinka kowa ya sallah hamsin a kullum ina fata an gane ba sallah nan wuce yanzu biyar to farkon zuwan annabi hamsin aka ce ai duk minti nawa kenan sai an yi sallah a cikin 24 hours kaga inda ma a ce muna da awa ashirin da biyar ne to da duk minti talatin sai an yi sallah kenan ina fata an gane ya ce akalin wahayin sallah guda hamsin aka ce kulla yaumin walailatin kowane dare da kowane yini sai an yi sallah hamsin annabi kuma ya karɓa ya taho bai san dawar garin ba ya ce ina saukowa fa nazaltu ila musa na sauko da annabi ibrahim muka yi sallama to ba wani fa zan koma ce ɗana Allah ke a hanya a sama ta bakwai kenan ya sauko sama ta shida sai ga annabi musa ya muhammad kun san dama da ya wuce ba ya yi kuka ba yana damuwa ya ce to me aka baka kuma ɗan gata sai ya tambaye shi ya ce me ubangijinka ya baka faƙala ya ce ma farata rabbuka ala ummatika me allah ya farlanta al'ummanka ƙultu na ce da shi hamsina salatan sallah hamsin annabi musa ce wai wai wai wai sallah hamsin ya ce irji ila rabbi koma wurin ubangijinka fas'alhu tahfifa ka roƙe shi a sauƙaƙa mu ce wallahi ba za ku iya ka annabi musa ya kyauta ba annabi musa ya kyauta kaga da su kuma da babu babu zuwa operation ba duk mintin 30 ai sallah kafin ka je duku sai kai sallah da za mu sai a daidai wannan gaban gobe za mu ji karshen rigiman da aka yi insha Allah ina fata an gane sun ce saura minti biyu za mu sai ana abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi kusan a wanda kwamanda ya bani jiya akwai waɗanda suka rubuto abubuwan ga sunan dai kusan da yawa da masu neman addu'ar ya'ya marasa lafiya waɗanda ‘ya'yansu na neman aiki waɗanda suke da bukatu na alkai masu neman mafita daga matsalolin rayuwa addu'in da yawa duk ga sunan to addu'ar da muke shi ne ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala muna tawassuli da wannan azumi da ke bakinmu ya Allah duk wanda ke da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi ya ubangiji duk girman bukata Allah karama ce a wurinka Allah ka biya mana ya Allah duk wanda ke da damuwa Allah komai girman ta Allah ka yaye mishi ya Allah dukkan mu mana da damuwa ya Allah ka ainihin yaye mana ya ubangiji duk wanda suke da wani abu da suke nema a wurinka masu neman mazajen aure masu neman 'ya'yansu Allah shirye su masu neman aikin yi masu neman kaza a ran mama yana neman ƙarin aure muna addu'a muna addu'a gaba ɗaya Allah duk wanda ke da bukata Allah ka biya mishi da 'yan kasuwanmu da ma'aikata da masu ɗalibai Allah kowa ka sa musu albarka اللهم اهدنا فيمن هديت waɗanda ba su da lafiya kuma a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muku da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya da imani da wadata ya Allah wannan ƙasar tamu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya ya Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka sa musu imani da tausayi a cikin zukatansu ya Allah ka tabbatar mana da alkhairin duniya da lahira Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan wa na'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa min al-bukhli wal jibn wa na'udhu bika min dala'i ad-din wa ghalabati ar-rijal اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المؤمنين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم نعم ina jin kamar ba ba 22 bane kuwa kamar monday ne ko 22 eh 22 eh insha Allah